الرحيم
الحمد لله والخير كله في طاعته. والصلاة في متابعة السنة ومع به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izara sauran ahalus sunna na ko'ina a nan jihar kaduna musamman a wannan unguwa mai albarka tun daga shugaban ƙungiya ta jihar kaduna da shugaba na ƙaramar hukuma da sauran ‘yan majalisarsu da kuma aminin mu Raja Abdulaziz duk ina karanta mana gaso addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka wannan unguwa ta Kaduna South Barnawa ni wannan masallaci na yi zaton a saudi arabia nake domin ban san bambancinsa da masallacin da ke makka ko madina ba ina nufin masallacai na unguwa a makka ko a madina kada wani ya ce na ce ya fi masallacin makka kun san mutane da fasare-fasare iri amma dai a irin yawo na da wurare da na je da yawa gaskiya wannan masallaci yana cikin masallatan da duk inda ka je ka ga masallaci za ka yi sha'awa musamman abin da ya bani sha'awa ba wani fila a tsakiyar masallaci ya nuna ƙwararru da suka yi gini da yawa daga cikin masallaci za ga filas sun cika masallacin ko to wannan masallacin ya bin kama da wani masallaci ne a united arab emirates ko wani masallaci da muke sallah mun sauka a wani hotel swiss hotel algurayen to shi round haka yake ba fila ko ɗaya a ciki so da na shigo masallacin sai masallacin can ya faɗo mini saboda haka wayanda suka yi wannan masallacin ina musu addu'a Allah ya saka alkhairi Allah ya bada lada Allah subhanahu wata'ala ya gina wa duk wanda ya gina masallaci irin wannan saboda Allah aljanna saboda dama shi ne alkawarin da manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mu ma da ba mu da halin gina masallacin kuma muna halartar masallaci to manzon Allah ya mana albishir cewa duk wanda a kowane yini ya kiyaye raka'o'i goma sha biyu ba na farilla ba hadisin ummu habiba wanda ya kiyaye raka'o'i goma sha biyu ba sallar farilla ba ya ƙara a sallar farilla ya ƙara na filfili har guda goma sha biyu a kowane rana ya kiyaye yana yi bana Allah lahu baitan aljanna Allah zai gina mishi gida aljanna kidan me masallaci ya samu aljanna kai ma da kake sallah a masallacin ga hanyar shiga aljanna ya ake nafila raka'a hudu kafin sallan azhur kai raka'a biyu kai sallama ka sake kawo biyu kai sallama bayan an yi azhur an idar ka kawo raka'a biyu bayan azo sun zama raka'a nawa shida bayan magariba ka kawo raka'a biyu sun zama nawa takwas bayan lisha ka kawo raka'a biyu sun zama nawa goma kafin sallan asubahi kai raka'a biyu sun zama nawa goma sha duk wanda ya kiyaye wannan banallahu lahu bai tantance Allah ka ba mu dukkan kiyayewa wannan ita ce rana ta farko da zilci wannan masallaci kuma na cika da murna na yi farin ciki kuma na ga yadda filin masallacin yake da makaranta da irin tsare-tsare da aka yi ina fata Allah ya ƙara ba ku dama da samun iko da ƙarfin ƙarasa duk wasu shirye-shirye da aka yi na masallacin ya ƙara zama santa santan da ko ina za a zo ga makaranta ga masallaci ga waɗansu abubuwa ya zama wani abin da bature ke ce one stop shop in ka zo santa ka samu komai kenan Allah ya ba da lada Allah ya sa albarka mun saurari nasiha mai gamsarwa kuma takaitacce a wurin ɗan baiwa associate professor ba doctor ba ne yanzu ya wuce doctor ya zama associate professor ibrahim abdullahi rijiyar lemu Allah ya sakar alkhairi yana shigowa ɗazu gida bayan mun gaisa sai na ce to akwai wata lecture da aka gayyace ni a wata wani masallaci cikin masallatanmu in dai ba wani uzuri ya kamata mu je da kai ya ce shugaba yau na umarni ne saboda haka ya sa muka taho kuma lokacin da ya zauna ko kafin mu zauna da ake ce to zai yi magana akan aure ba wai ya shirya bane a lokacin da mai magana mai gabatarwa ya faɗa a lokacin haka haɗa lakcin a cikin ƙwaƙwalwa kaga fa'idu shay'in la yunqi wanda bai da shi ba zai bayarwa ba saboda haka muna yi wa dokta jinjina da addu'a ko akan wannan lakcin aka tashi kwalliya ta biya kudin sabulu kuma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa shine mijin Zainab Jafar Adam Mahmud Allah ya gafarta wa Malam Jafar to daga nan an san ina ne zainab ita ma take samo ƙari da kuma ƙuƙƙuga na madaran ilimi shi ne kuma babban darakta tumu na wato basic education muna da daraktoci guda biyu a ƙarƙashin wannan ƙungiya akwai basic education akwai kuma higher education higher education director sa shine professor Abdullahi Salih Pakistan shugaban hukumar Azai na Najeriya ne yanzu shine director na higher education karkashin wannan kungiya shi kuma doctor shine director na basic education duk sauran makarantun mu duk karkashin sa yanzu haka cikin tattaunawa da muka yi yanzu da shi akwai scholarship da ta hanyar sa muka samu a ƙasar Malaysia wanda shi zai raka wasu yaranmu guda hudu da wata jami'a ta ba su in sun tafi sai sun yi akalla shekara hudu ko biyar mun sallame su suna dawowa su damu da digiri kuma yanzu haka set na farko da ya fara turawa ta hanyar kungiya muka haɗa kai da shi wurin zakulo yara masu ƙoƙari a jami'ar musulunci da ke Nijar sai mun samu set na farko sun kammala akwai ɗaliban musamman da kusan ɗalibai guda hamsin ko sittin maza da mata wanda ƙungiya ce ke ɗaukar ɗaune su ta hanyar tsare-tsare da ya yi saboda muna targeted ɗin jami'ar mu ta assalam jami'ar salam da ke haɗeja wanda wannan jami'a mai barka muna fata irin wannan ɗaliban da muka sa su suke karatu a wurare daban-daban in Allah ya fito mana da su lafiya su ne za mu fara sanyawa a wancan jami'a su zamanto malamai na jami'ar kuma jami'a ce conventional university akwai waɗanda kuma yanzu mun tura suna karatun jinya da harkar likitanci a wasu jami'o'i kuma daban wanda in sun dawo su ma akwai yan ICT akwai ma waɗanda muke sponsorin suke karatun engineering wanda duk ya fito mun yi targetin wannan university Allah ya da nan gaba kaɗan sai kun sha mamaki kuma ya kamata in jinjina wa jihar kaduna wurin tsayawa ga shugaba alhaji adamu ibrahim wurin tsayawa a ga an kawo sadaka na fatun layya jihar kaduna suna ƙoƙari duk lokacin da aka jinjina aka tsaya sai a ce in an yi gasar tara fatun layya wa wannan ƙungiya a najeriya jiha ta farko sai a ce kaduna ce in an juya an juya a sake ce kaduna ce ma'ana suna rike da kambin nan dai na makarantar shek abubakar mahmudu gudu ina addu'a allah ya saka muku da alkhairi ko bana har yanzu ba mu karbi sakamakon fatun layya da aka sayar aka tara aka sayar ba amma muna sa ran nan gaba kaɗan za a kawo mana amma ina hasashen har yanzu kaduna ce a gaba a bana a zuwa ko jiya ko shekaran jiya mun karbi lissafin sama da naira miliyan ɗari da saba'in wanda shi ne sakamakon abin da al'umma bayan an sai da fatun lai ba a gama tarawa ba muna fata irin wannan kokari da ake yi Allah ya saka da alkhairi kuma ana nan ana ta aiki a jami'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara sayin albarka kar ku damu da suka masu suka da zagi masu zagi da kushen masu kushe mu dai mu sa gaba mu ta neman yardan Allah muna ta neman yardan Allah subhanahu wataala zaka ga taimakon Allah cikin duk abin da muke yi saboda abu ne da ake yi don neman yarda Allah madaukakin sarki Allah shi mana jagora ya ƙara yarda da abin da muke yi sa albarka ciki ya wuce mana gaba an yi mana nasiha kan aure aure yana da muhimmanci kuma ya kawo waɗansu misalai masu muhimmanci wanda yana cikin gode wa ni'imar Allah ka riƙe abin da Allah ya baka na matarka a gida. Godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mata, ‘yan uwanmu ne, abokanan zamanmu ne, kuma Allah ya halicce su daga gare mu, halittu ne irinmu. Inda Allah ya sanya matanmu daga wani jinsi daban, da an samu damuwa kuma yana cikin abin da ke taimakawa zaman lafiyar ƙasa ya zama al'umma suna auratayya tsakaninsu ba abin da ke kashe gaba da ƙiyayya ya kawo uwantaka da soyayya kamar aure yanzu idan ka ga mutum kana sha'awan yaro matashi ba ka haife shi ba amma ya baka sha'awa ce ina ma a ce wannan ɗana ne ai zai iya zama ɗan naka ta wace hanya in ya auri ‘yarka yana auren ‘yarka da ya zo a cikin jama'a ya ce baba ka cancanta ka ansa ko ka cancanta ba ka cancanta domin ɗanka ne saboda yana auren wa ‘yarka in ka ga dottijo ka ce ina ma a ce wannan babana ne ba shi ya haife ka ba auri ‘yarsa kana auren yarsa ya zama to me babanka in ka ga wani mutum ina ma a ce ya zama yayanka alhalin ba yayanka ba ne auri ɗan wasa ya zama me yayanka in kana so ya zama ƙaninka auri yarsa ya zama me ƙaninka ba zai haɗa wannan abu kamar aure shi yasa kuma a auren to ku nemi gida na ƙwarai don a samu ‘ya'ya na kirki, don al'umma su zauna lafiya. Idan yanzu na fidda mutanen kirki daga gidana, ka fitar da mutanen kirki daga gidanka, kuka fidda mutanen kirki daga gidanku, ƙasa ta zauna lafiya. Saboda haka, ta hanyar aure ake samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya buga mana misali, duk tashin hankali a in ka ga ana kone-kone ana rikici ana tawaye ana zanga-zanga a unguwa ba na iya musu magana idan ka cika sai ka samu wanda ke jagoran wannan daga cikin su yaron da ba a san wane ne mahaifinsa ba ko an wato a aure ba hanyar sabawa Allah hanyar sira iya ana ka girmama su ka martaba su domin su ne sanadiyan zuwan ta duniya amma idan mace ta yi kuskure sai ta kawo ɗa ba uba ta hanyar fasikanci ta hanyar zina idan a lokacin jahiliya a lokacin jahiliya ita mace tana son haihuwa ana iya sa mazaje guda goma su yi ta kwanciya da ita kowa ya kwanta ya zina da ita
in ta yi ciki ita ne za ta zo ta zaɓa ta ce wane shi ne uban ɗana kuma ya zama to dole a taɓa a haka amma musulunci ya haramta irin wannan hanyoyi ya kawo hanyar aure wanda za ka nema a baka to galibi in ka ga 'ya'ya da ba su da kunya mafi yawa ba su iyaye ba a haushi kamar yadda malam ya faɗi da ke cikin rayukansu su sun gwamace ma duk rikicin da zai faru a kona kowa a yi tashin hankali kowane rikicin ya faru domin shi yanzu ba bakin cikinsa kamar a ce ɗan wane ne ba ɗan kowa ba ne wani dottijo ya tara ‘ya'yansa ya ce zan muku gori gorin da zan muku shine na auro uwarku mahaifiyarku sai na samu yar babban gida mai mutunci sai na kawo don haife ku inda na ga dama sai na samu yar iskan gari wanda ba a sani ba sai na auro sai kuma dole ta haife ku ku ta jin haushi to amma ni wani gori za ku mini yanzu suka ce baba mun gode ka mutunta mu ka martaba mu a sai mahaifinka ka san shi wani irin kima ne wani irin daraja ba wai lalle sai yana tayu a haife ka ka samu baya raye amma dai mahaifinka ne an san dan wane da an haifa abokanansa su ce da ganin wannan yaro dan gidan wane ba tambaya to saboda haka aure yana cikin hanyar da ake samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a bayan ƙasa. akwai ɗa da ya ɗauki wuƙa ya shiga ɗaki da mahaifiyarsa ya ci ko ki gaya yin waye mahaifi na ko kashi wannan abin kunya in na fita cikin abokanai zaki ake sai da ta gaya mishi wani ne ubanka ya ce to me yasa baki gaya ba sai yau da aka je aka bincika aka zama do sai babu saboda haka mutuncinka da darajarka iyayenka ne duk yadda kake kallo shari'ar musulunci ya girmama uwa ya ce ka kyautata mata ka kyautata mata ka kyautata mata to rufin asirinka da kai da kai har uwan mahaifin ku mahaifin mai gidan shi yasa da matan gida duk za su mutu gida na nan amma ran da mai gida ya mutu gida ya watsu ba gida kimarka da darajarka mahaifinka da an kira a cikin taron cewa ne dan wane sai ka ji daɗi amma da an ce wane waye ubansa sai a ce ɗan hajiya ɗan hajiya wanci ɗan kaza waye ubansa ba a sani ba daraja na faduwa saboda haka wannan nasiha da aka yi wannan nasiha ne mai tasiri nasiha ne mai tsada a aure kuma yana manne da zaman lafiya wajibi ne gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da sauran mawadata a ƙirƙiro wani hanyar da za a kawo tallafi da taimako wurin auren da zawarawa da auren da gwagware waɗanda ba su da aure da taimaka musu. Matasa kuna son aure ko ba ku so? Kaga suna so. Wanda yake son aure ya ɗaga hannu ce Allah fa. Kaga ga ne. Saboda haka Malam Uba Sani, gwamnan jihar Kaduna, ga matasa nan suna son aure, a ƙirƙiro wani foundation ko wani NGO da zai taimaka wurin aure tsakanin matasa, amma a samar musu da sana'a. In aka samar da sana'a yi, sai daga cikin yin sana'a nan, yara sun samu abin yin sadaki da abin cewa. Ah, baka gani ba iyaye sukan ce idan yaro ya zama yana gigiwa da yawa ina rawan kai da yawa a mishi aure haka ne ko ba haka ba idan an mishi aure yau da gobe bakin ne da ba kawai ya ishe shi da yawa ya fita ce fare ba ce fare ba kaza ba kaza sai ga ya so mu samu nutsuwa lokacin da aka yi zanga-zanga da ya gabata na ‘yan SARS da irin bad government da irin wane ne da irin wane ne an yi zanga-zanga na kaduna ko ba yi ba dala wanda suke zanga-zanga na nan ƙasa ta shekari masu aure ne ko ba yi sai inda gwamnati ta gane da an ce a fito a mata zanga-zanga wanda suke fara fitowa su ne matasa to me za mu yi mu hana zanga-zanga mu yi musu aure mu ba su sana'a in nan haka an samar da zama lafiya ko ba samar ba a sai gwamnati ya kamata ta gano hanyar samar da zaman lafiya cikin abin da ake samu na allocation na gwamnati a kowane shekara a samar da wani abu da za a bayar don aure tsakanin matasa saboda aure na kawo nutsuwa wanda ba shi da aure bai da nutsuwa duk wani rigima da ya taso sai da shi za a ji amma aure Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida shine wanda ya halice mu daga rai guda ɗaya Allah kenan ya halice mu daga annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta wa wannan rai matarsa liyaskuna ilaiha don ya samu nutsuwa zuwa gare ta kenan da matarka za ta samu nutsuwa za ta kwantar maka da hankali in wani abu ya same ka da tashi hankali ka samu dubi manzon Allah ta rana ci fara sauta gare shi da aka je sulhu hudaybiya manzon Allah Allah ya ba shi umarni cewa ayi hakuri ayi wannan sulhu a dakata su koma Madina ba tare da sun yi shiga sun yi umra ba. Alhalin manzon Allah ya gaya musu cewa za su shiga garin Makka za a yi dawafi za a yi umra. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أن تدخل من المسجد الحرام الله رسوله الرؤيا بالحق يا يا فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا a lokacin da aka yi wannan sulhu kafirin maka sun ce ba mu yarda ba ba za ku shiga maka a wannan lokaci ba sai dai a rubuta treaty a rubuta sulhu na hudaybiya ga ka'idodinta ga kaza ga kaza duk abin da aka yi manzo Allah ce ya yarda tunda sulhun da aka yi to ba a yarda ku shiga wannan shekara ba to mu yi hakuri yanzu mu koma umra da muka yi ne yi Allah ya karba kowa ya yi aski kowa ya yi aski kowa ya yi aski sai na umar ya rasu da ba Allah fa da ya muka alƙawarin za mu shiga me zai hada mu shiga mu shiga mana annabi ya ce ku yi hakuri albarkacin su mun yi hakuri kowa manzon Allah na ce a je a yi aski an yi shiru annabi da ba da umarni su yi shiru sai manzon Allah ya dawo hankalinsa ya tashi sai ya samu iyalinsa ummu salma ga halin da na samu kai na ba da umarni a yi aski ba wanda yi suka ce ya rasulullah kai ka je ka fara yi ba ka yi ne sannan su kaga kai ba su yi ba ya ce gaskiya ne sai manzo Allah ya zo ya nemi wasa ne sai aka fara yi manzo Allah aski sai gashi kowa ya kama yana neman ana mishi aski shawaran wa matarsa to goro yana da samu abokin shawara babu saboda haka aure akwai hikima za ku tattauna hankalin ka ya tashi ka samu matsala ta baka shawara abokiyar shawara ka ce ta hanyar aure ake samun wannan ka tattauna ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali saboda haka muna fatan wannan aure da mara Ahmad Abdulhamid yayi Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya bada cikakken zaman lafiya kuma muna roƙo Allah ya sa a samu hanyar da za a ci gaba da auren da sauran waɗanda ba su da hali. Ina so da yi mana magana duk da lokaci da ya yake, amma godiya ga ni'imar Allah. Idan Allah ya maka ni'ima da gode ci. Rashin godiya yake sa mu fada cikin wani hali. dan adam kansa idan kana burin shi da abubuwa da yake maka to sai ya ninka maka shi sa manzon Allah ta da cin Allah su faka gare shi yake nuna wa duk wanda baya gode wa mutane cikin ni'ima cikin alheri da suka mishi to ko Allah ba zai gode mishi ba zai gode wa Allah ba la yashkurullah la yashkurun nas kenan godiya wa ni'imar Allah na sa a kara barka. Yanzu goma ka tare da in ta zama mai godiya wa Allah. Sai kai kai mata ƙarin ni'imar da ba ka zamani. In ka zo ka kawo wani alheri, Allah sa ka da kai, Allah ya kaza, Allah ya kaza. Ballantana mu masu mata da yawa, mukan san wacce tafi ƙoƙarin godiya. akwai wacce ya gabata komai ɗan ɗanta sai ta tama godiya yana da wata cikin iyali na ko a waya in so wani godiya sai na kashe na sata yanzu na koma gida sauran ba su to gaya man wane ne Kagan? Akwai wacce kuma in ka bata za ta gode amma har a ido za ka gane cewa wace gode take ba. yanzu misali ɗan adam ka gane duk wanda ya godiya za a ƙara mishi yanzu misali in ka zo za ka yi kyauta sai ka ciro kuɗi ka zo gida ko wani wuri ka kawo ziyara ka ciro kuɗi sai ka bayar kana ba wannan kana ba shi na tsaye ya karɓa sai ka mu kirgawa kyauta na baka ba ba shi ba ina nika maka kana karɓa sai ka kawo kirgawa don ya gode bai gode ba akwai Allah ji kamar rabaka ka mataimakin shugaba wata rana ya zo gidan mana ya so san riga shi ana riga shi mun kawo ziyara ni na zo na samu su riga sun zo su tafi ba da ya so san muke wani labari ya ce ke ai da zo an yi wani abu da ma na baka ikirai shi ya samu wasu abokan jama'a kowa su yanzu sai aka zazzauna a ƙasa yana ku zauna ku jira ma to ko wani sai ya hau kujerar sai ya zauna sai aka zauna ana hira da aka tashi mallam Abubakar Ikra sai sa hannu a juhu sai kawo ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan wanda yake zauna a kujerar sai ya tsallake shi sai ce amma baka ba ce a kai abokin mu ne dole ka abokin mu ne sai ruwan sai ko baka sai zauna ya ce wallahi ba na ji ba wasu kuma ka gani saboda haka suke nan kyautatawa in kai wa mutane alheri ka miƙa ka miƙa sai ka ga mutane idan ya ce na gode na gode wani lokaci in ka zo za ku gaisa ka ce malam wallahi ina godiya lokaci kaza ma ka mana kaza ka mana kaza Allah ya saka da alheri to in ka bi dole da bukata ka kuma sai amana To dan adam yana yana bukatar godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala. Shi yasa cikin magabata akwai Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yana ce alaikum bi mulazamati shukr ala ni'am. Ku yawaita wa Allah godiya kan ni'ima. Yace qalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilayhi. Kaɗan ne ake samun mutane da wata ni'ima ta kuɓuce musu, sannan kuma ta sake dawowa. An opportunity comes but once, dutifully. You have to utilize the opportunity you have gotten. Daman da ka samu, yi amfani da shi. So da yawa daman na iya kubucewa kuma ta kasa dawa. Sai ce kaɗan ne cikin mutane, sai waɗanda aka samu akwai kaɗan in ta ɗauki alƙur'ani da girma, akwai waɗansu bayan Allah da suka yi wani abu. amma da suka gane sai suka yi nadama suka rika istighfari sai Allah ya mayar musu da arzikin su koma cikin suratul nun wal qalam wama yasrun ba sai ka karanto ba saboda lokaci amma zan kai ka ga wurin har mutane su gane wasu bayan Allah ne uban su mai dukiya ne suna cikin yana cikin samu yana alheri in yi noma sai ya kasa kamar kashi su ya ajiye kashi ɗaya kashi ɗaya ya raba wa al'umma kashi ɗaya kuma a yi tanadin noman ba to abincin ya yi kyau kafin a girbe abincin in ji hausawa ina ya Allah ina ya ma'aiki shi kenan kuma sai Allah ya kaɓe rayuwar bigira sai ya mutu tun ba a girbe ba sai suka saba tunani to yanzu alhaji ya mutu irin abin da ya saba babu na zakka da sarka ‘ya'yansa ko za su yi gadon wannan ka san mutumin da yake alkhairi idan ya mutu za a yi ta bakin cikin rabuwa da shi saboda tunanin alherinsa ana kuma tunanin ‘ya'yansa za su gaji wannan koya ba da jimawa ba yanzu muke ta wato zaman makoki da tunani da rashi na alhaji amiru ɗan ta Allah ya gafarta mishi wataƙila wasu da yawa ba su san shi ba sai bayan mutuwarsa wurin alherinsa akwai wani bawan Allah da na sani babba ne a cikin familinsu da irin taimako da yake bayan mutuwarsa ‘yan uwansa suna ta kuka ɗaya daga cikin ƙanwasa aka same ta me ya dame ta ce wallahi ba kuma ya dame ni ba na riga na gama budget yaya zakan bana in ya bani zan yi kaza zan yi kaza to yanzu ga yaya ya mutu ba san ya zai ba saboda haka wannan bayan Allah lokacin da mahaifinsu ya rasu sauran mutanen gari na tunani za su yi zakar za su yi sadaka ko ba za su ba baban na mutuwa sai suka kira biki suka so mace to dama mu yanzu abin da ba muke yi abin ya dame mu kawai a rika ɗiban dukiya ana ba mutane ana raba musu zaune gari banza a yi kaza dukiyar wallahi ba za mu yadda ba sai suka kira miti cewa abin da za a yi mu yi mu tafi da asusu ba tun kafin talakawa su tashi mu je mu girbe gona إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة أنفهم ليصلنها مسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
ya yi gonar ta kasance فأصبحت كالصريم fatanadau فتنادوا مصبحين da suke cewa ألقوا على حرثكم إن كنتم صادقين sai me ya faru فانطلقوا وهم يتخافتون ga magana ألا يكوننها اليوم عليكم مسكين me suka yi وغدوا على حرب قادرين
yanzu ga gonar فلما رأونا قالوا إنا لضالون فنحن محرومون hada ausatuhu قال أنفسهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
to sun yi tasbih قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون da ko ba wani ayin daki daki ba za ku dai gano ma'anarta yanzu sun yi mutum sun ce mu je mu shiga gonar mu girbe ta tun kafin talakawa ba su tashi ba a sai suna wannan mummunan tunanin Allah sai ya aiko mala'ika mala'ika sai ya je ya kewaye gonar da mala'ikun Allah suka sauko wa gonar suka yi kururuwa wa gonar sai ga gonar ta kone gaba daya fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari sai gonar ta waye gari kai ka ce kamar girbabbiyar gona da an riga an sare ta kone kurmus sun yi tunanin hana talakawa alhalin talakawa bayi ne na Allah lokacin da kake kokarin yaƙar talakawa ka ci zarafinsu ka walakanta su to lokacin kuma Allah zai yi shirin yaƙi da kai domin bayi bayi ne na Allah to bayan sun wannan mitin sun tashi yanzu suna tafiya cikin dare kamar mu gansu amma a cikin zuciya sun zo yanzu har sun wuce gona me ba su gane gona ba ta kone suka ce kai ko dai mun bace قالوا إنا لضالون mu dai mun ɓace mun ɓace hanyar gona bal nahnu mahrumun a ba ɓacewa muka yi ba an dai haranta mana cin amfanin gonar ne domin mun haranta wa talakawa saboda haka da suka gane haka sai suka yi tasbihi suka yi nadama cewa yanzu mun gane a sai hana talakawa ya sa Allah ya haranta mana قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين sarki ya tabbata ga Allah mun kasance a zalumai mun zalunci kanmu asa rabbuna an yukirara khairan minha inna ila rabbina raji'un muna fata mun tuba wa Allah Allah madaukakin sarki zai da mana da sabon arziki ya canja mana domin mu masu kwaɗayi ne zuwa ga Allah daga yau babu ƙara hana wani talakawa Allah mun tuba Allah mun tuba an ruwaito sai Allah ya dawo musu da arzikinsu saboda wannan nadama saboda wannan nadama da bakin ciki da damuwa da sashi amma Allah ya buga mana misalin wata alƙarya ita kuma mai ta yi ta kafuce wa ni'imar Allah tana cikin jin daɗi da zaman lafiya bata gode wa ni'imar Allah ba sai Allah ya ɗanɗana mata ɗan karen azaba na yunwa
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ya ya يأتيها رزقها وغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله mm.
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون saboda haka Qur'ani ya ba mu labarin wata alƙariya wanda alƙariyan garin ta kasance kanat aminatan mutma'inna amintacciya ce tana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali amma fa kafarat fa kafarat bi anzillah saboda haka fa kafarat bi anzillah sai ta kafirce wa ni'imar Allah ni'imar da Allah ya mata ta kafirce mukon ta gode wa Allah sai ta kafurcewa Allah a sai kafurcewa Allah madaukakin sarki na sa Allah ya zare ni'imar sa gare ku godewa Allah na sa Allah ya tsare ni'imar sa kuma duk wata ni'ima duk wani ci gaba da gani wa kullu ni'matin la tuqarrabu min Allah fa hiya ni'ma duk wata ni'ima in ba za ta kusantar da kai zuwa ga Allah ba ta zama azaba kana cikin walwala kana cikin jin daɗi sai kuma ka kafircewa Allah bayan ya maka ni'ima na kuɗi ko gode da shi da kai ba kowa bane yanzu ka zama wani ya kamata ka kara gode wa Allah ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم saboda me كان الله شاكرا عليما saboda haka Allah ba zai fasa ba in shakartum wa amantum in kun gode wa Allah kun yi imani Allah ba zai muku azaba ba a sai gode wa Allah ku yi shukura wa ni'imarsa shi ne sa Allah madaukakin sarki ya ƙara muku ni'ima wa in tashkuruhu ay wa in tashkuru yarkabu lakum وإن تشكروا يرضه لكم saboda haka in kun gode wa Allah sai Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da ku ya sanya muku albarka domin ya nuna muku hanyoyi guda biyu inna hadaina sabila imma shakiran إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah ya sanya hanyoyi ne guda biyu ko dai na gode wa Allah ko ko saba mishi in ka gode mishi ya kara maka ni'ima in ka kafurce mishi ya yi maka azaba amma in ka gode mishi ba zai maka azaba ba kuma rayuwar gaba dai sai Allah ya sa matsayin jarabawa in ka samu dukiya jarabawa ce in ka samu mulki jarabawa ce in talauci ma jarabawa ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون dukkan samu na alkhairi da rashi da kunci duk jarabawa ce akwai wani cikin bayan Allah da Allah ya yi shi talaka bai yi shi mai dukiya ba amma ya bar shi da imani ya ga ya rayu a haka cikin kunci da wahala har ya koma zuwa ga Allah shi kadai da shi yana mutuwa za a sanya shi cikin nimar Allah har ma hadisin manzon Allah ya ba mu labari cewa za a zo da wanda ya wahala a rayuwa a duniya ya mutu cikin wahala amma da imani a sanya shi a cikin aljanna na in mintoci kankani a fi shi a ce bawan Allah ka taba jin wahala a duniya sai ce ban taba jin wahala ba. saboda ni'ima na ɗan lokaci kankani a zo da wanda ya ji daɗi a duniya ya samu komai amma ba imani a sanya shi a cikin wuta a fi da shi a ce ka taba jin daɗi ce sai taba jin daɗi ba saboda zafin wuta. Akwai wani cikin bayan Allah wanda Allah ya ga idan da za a ba shi dukiyan yana talaka na ya kafa cewa Allah. Wani ana sallah da shi ana komai yana samun ni'ima sai ku neme shi a sallan asuba ku rasa. Sallan isha ya kasa zuwa. Da an zo an ce a kawo gudunmawa an ce mafi a cikin ce kun soma kenan kun soma. Akwai su ko babu su. Akwai su. kaga wannan ya zauna bai da shi shi alheri gare shi akwai wanda kuma Allah ya ga dukiyar ya bar shi da shi har ƙarshen rayuwar shi na alheri da zai shiga cikin talauci da ya kafa cewa Allah yau ya kama wannan boka gobe wannan ya ce kuɗina ya ƙare ya rabu da Allah kuma ya rabu da kuɗin saboda haka sai Allah ya fidda mu ba don kuma don mu bauta mishi kuma mu gode wa ni'imar da ya musu ya mana gaba ɗaya والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يا يا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ne ya halicce mu shine wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah shi ya fidda ku daga cikunan mahaifanku iyayenku suka haife ku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba uwa ta fara koya maka ka fara sanin Allah ka san yadda za ka yi mu'amala da sauran al'umma la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah ya yi haka ne ko za ku gode wa ni'imar da mahaifiyarka ta haife ka baka san komai ba kowa yanzu duniya jahili ka yi karatu bayan kana karatu ka ƙara ƙoƙari da neman taimako daga Allah subhanahu wataala kullum kana ƙara wa kanka matsayi bayan sunan da mahaifanka suka saba har akai wata ranar iyayenka suna kallon ka amma suna kunyan su kira sunan da suke tanko ko Muhammad ko Abdullahi ko Isma'il ko Abubakar saboda wani ni'ima da Allah ya maka ta ƙoƙarin da ka tsaya kai mahaifiya da mahaifi suna kallo ka ɗaga musu daraja ka yi haddan alkur'ani mai girma ɗanka yana babanka yana kallo suna sai ce zo alarama hafiz ya san sunanka wani ba zai kira ba saboda ka ƙara miji daraja domin gaban Allah ran tashin kiyama iyaye za su tsaya a girmama su a sanya musu kambi na haske a gaban Allah ran tashin kiyama saboda ga wanda suka sa ‘ya'yansu su haɗin alfahari. Kana raye ka yi karatu ba ka zama lalatacce ba. In kasuwa ka kama ka tsaya kana yi tsakani da Allah, in makaranta ka tsaya, tun kana da digiri guda ka kai biyu, ka kai uku, PhD, wata ran a ce maka associate professor, irin professor Ibrahim, wata ran full professor, ka zama his excellency, ka taka ka zama sanata ka zama honorable ka zama alhaji ka zama wane ne duk ba mai kallonka idan ma wani ya kuskura abokinka abokin wasanka a cikin jama'a ya kira sunanka in ba mai da hankali ba yan majalisar ka sai su yi kuma su ci shi saboda me saboda darajar da Allah ya maka Allah ya fidda ku ya fidda mu la ta'lamu shay'an ba ku san komai ba ba ku san komai ba
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان saboda haka Allah mai rahama shine allama alquran ya sanar da alqur'ani ne girma ya sanar da kai alqur'ani kai haddan alqur'ani ka san ma'anar alqur'ani a sai ilimi samun ilimi wani abu ne mai girma da ya kamata mutum ya kiyaye to Allah madaukakin sarki shi ya sanya maku shi ya sanya mana da ji da gani da tunani ba don komai ba ko za ku gode wa Allah ko za mu gode wa Allah Allah ya yaba wa annabawa waɗanda suke gode wa ni'imarsa Qur'ani ya gwada mana annabi na farko shine annabi wa annabi Nuhu manzo na farko sai da Allah ya ce zuriyatan man hafarna ma azu sai Allah ya ce mai kai annabin Allah ne annabi Nuhu innahu kana abdan shakura ya kasance bawan Allah ne shakura mai gode wa Allah da yawan godiya yana gode wa Allah kowane lokaci saboda haka annabi Musa ma Allah ya magana kana ya Musa in istafaituka ala nas قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
sai Allah ya ce mishi
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين fa kuz ma ataituka wa kun min shakirin Allah ya gawa annabi Musa riki abin da muka baka na littafin at-taura wa kun min shakirin ka sa- ka kasance cikin masu gode wa Allah annabi Ibrahim shi ma Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين to ya yake شاكرا لأنعمه Ya, ya.
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم shi ma annabi Ibrahim shakiran li an'ami mai yawan godiya ne ga ni'imar da Allah ya mishi ba shi kadai ba annabi dawo sai da Allah ya ce imadu يعمل آل داود شكرا يا، يا.
وقريب من عبادي الشكور imadu ala dawo da shukura mutanen gidan annabi dawo ku yi shukura ku gode wa Allah da ni'imar da Allah ya muku wa qalilun min ibadiy shakur kada ake samu cikin bayan Allah suke godiya annabi Sulaiman dan annabi dawo shi ma sai da ce rabbi auzi'ni رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين annabi Suleiman sai da ce rabbi ausi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ba san irin godiyar da zan yi ba ka sanya min ka cusa min yadda zan gode wa ni'imarka in nuna maka godiya ga abin da ka min annabi Suleiman ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya ce mishi kai ma ka gode balillaha fa'bud فإنا فاعبد وكن من الشاكرين Allah ya ce balillaha fa'bud Allah kaga zaka bautawa wa kun min shakirin kuma ka kasance cikin masu godewa Allah saboda godewa Allah da manzon Allah yayi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa manzon Allah abin da yayi da abin da ma ya tinkitar zai yi amma duk da haka manzon Allah yakan ta cikin dare ya sallah ya sallah har kafafuwarsa su kubura Aisha ta ce ya Rasulullah kai da aka gafarta maka abin da kai da wanda za ka yi sai ce ya ke aisha afala akun abda shakura shi ba zan godewa Allah ban zama bawa mai godewa Allah ba ma wannan ba bawan Allah da ma nuna shi gari ba annabi ba ne cikin salihan bayi ne annabi ko ko wani bawan Allah Luqman wanda kada ake na Luqman al-Hikma
ولقد آتيناه ما الحكمة أن اشكر لله
kaga annabi ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه Hmm.
ومن كفر فإن الله غني حميد saboda haka Luqman bawan Allah da hikima Allah ya ce wala kad atayna Luqman hikima mun bawa Luqman hikima sai Allah ya ce anashkuru billah ka gode wa Allah kenan shi ma Allah ya ce gode mishi kuma ya gode wa Allah sauran gare ku mutanen duniya gaba daya wasiya ta farko awwal wasiyatin wasa biha rabbuna insan wasiya ta farko da Allah madaukakin sarki ya fara wa dan adam gaba daya sai ce anishkuli wal walidai ka gode mini sannan ka gode wa iyayenka sai ka gode wa Allah kafin ka gode wa iyayenka saboda haka a sai kenan Allah madaukakin sarki yana son kowa ya gode mishi kai in arziki kake nema fabtagu inda Allah rizqa wa abudu وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون haka annabi Ibrahim ya gaya wa mutanensa kenan in arziki kake nema shi ma ka bauta wa Allah ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ga wani bawan Allah sahabi Mu'az dan Jabal yace ya Mu'az wallahi inni uhibbuka usika ya Mu'az manzon Allah yace wallahi ya kai Mu'az ina son ka ina maka wasiya la tad'anna fi duburi kulli salati taqul اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي ya kai mu'az ina son ka saboda Allah amma kar ka bari bayan kowane sallah ka ringa wannan addu'a kana neman taimako akan ambaton Allah da godiya wa Allah da kuma kyautata ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk wannan godiya in kai Allah zai kara maka ya ce la in shakartum وإذ تأذن ربكم لئن لأزيدنكم na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wallahi la in shakartum la azidannakum in kun gode wa Allah Allah zai kara mu to wannan godiyan Allah ya kara mana shine shi dan baya so shi yasa kaɗan ne suke iya gode wa Allah cikin ni'imar da Allah ya musu daga ni'imar da Allah ya mana ya kamata mu gode hatta Allah ya yi maka sauka ya kamata mu cewa Allah mu gode sai Allah ya kara talauci a cikin mu Allah ya so mu kawo sauƙinsa ya kamata mu gode wa Allah wani zai ce ba haka ba don Allah a cikin mu nan waye ke da riga ɗaya daga cikin sannan riganka daga jamfanka da wandonka da hulanka ita ka dai ka mallaka ba ka da wani daga nan har gida sai gida sai ka koma gida ka cire ka wanke in ya bushe gobe ka saka in akwai wanda yake da wanda ya daga hannu a don Allah ni in akwai wanda shi kenan iya rigansa na jikinsa da wandonsa shi kaɗai ya mallaka gobe ya zo zan ba shi sai goma kaga babu an yi wani lokaci a ƙasan nan wani kida ba ku san wandon buhun gishiri ba yan shekara hamsin zuwa sama za su sani buhun gishiri a kasuwa sai an cire an cire gishirin a tara buhunan sai a haɗa ɗinka mana gajeren wando da shi muka fara zuwa makaranta an yi wannan zamani to wannan kawai ya zama riga ɗaya da wando ɗaya kake da shi kana da fiye da haka har yanzu kana baka gode wa Allah ba ga Umar bin Abdulaziz inda akwai khalifa na biyar a musulunci sai a ce shi ran da ya rashin lafiya yana kwance yana shugaban kasar al'umma musulmi wani minista cikin ministoci ya shiga ya ce wa matarsa Fatima ce na zo na gan shi da wannan riga ba shi bai da lafiya don Allah ku canja mishi rigar nan ta ce wallahi duk duniya bai mallaki wani ba sai wannan riga in za mu canja musu sai dai mu cire mu sa wani mayafi mu rufe shi da shi sannan in kayan ya bushe mu sake sa shi shine amirul mu'minin shine shugaban duk musulmin duniya a lokacin to in baka godiya wa irin wannan ni'imar in an maka mai yawa ba za ka gode ba yanzu da in ka taso daga Abuja zuwa Kaduna kullum sai ka ji an samu damuwa. an so mu samu sauki ko babu to ana Allah yana so a cikin sujjadar mu ce ya Allah irin wannan sauki ana kama su abinci da zaka ji kudin sa farashi ya kai kaza amma yanzu ya so kuma ya kamata mu ce wa Allah mun gode har yanzu gwamnati kuma ce to kar ki bari abincin kuma ya ƙara faduwa gaba daya manoma kuma su kasa noma ki fito da wani fikira da tunani na za a samu subsidy a ba wa 'yan kasuwa manoma su yi noman da za su ci riba ba amfanin ya koma ƙasa kuma a kasa nomawa ƙarshe kuma a koma gidan jiya akwai bukatar mu kara gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki to amma shedan ba zai bar mu ba shedan lokacin da yake gaba da uban mu annabi Adam da Allah ya kore shi daga ni'ima ya tsire mishi albarka sai ce to na gane abin da zan yi sun mala'ati yannahu min bayni aydihim فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين shikenan burin shaɗan zai zo ta gaba ya zo ta baya ya zo ta dama ya zo ta hagu yana gaya wa Allah sai ka samu mafi yawa daga cikin 'ya'yan adam mafi yawan su ba za su gode maka sai sun kawo cewa ne ba sai kana son Allah ya ƙara maka to ka gode mishi in ka gode sai ya ƙara maka shi yasa wancan aya na farko da muka karanta Allah ya buga mana misalin wata alƙariya alƙariyar tana cikin abinci da kwanciyar hankali da jin daɗi da walwala komai akwai amma fa kafarat sai ta kafirci da nimar da Allah ya mata sai Allah ya dinka wa al'ummar riga da wando na talauci da yunwa da bala'i da tashin hankali manya na kuka ƙasa da sama kowa na kuka irin abin da ya same mu a ƙasar nan irin dukiyar da Najeriya take da shi duk Afirka ba mai kuɗi irin nan kai akwai wanda ke gaya ne ya ce bari in gaya maka wani babban mutum ne ya ce duk duniya ba wani ke da kudin Najeriya fiye da shi. Hatta mai na fetur bari in gaya muku. Kun ga Saudi Arabia da sauran duk duniya ba wanda ya kai su mai ko? To amma akwai wani mai da Najeriya take da ita ita yake da shi. In kana son man ka yayi kyau sai ka nemi man Najeriya sunan man Najeriya kanwa uwar gani. sai an sa ta a ciki bone light sunanta duk duniya ba za ka samu sai ka zo nan saudi arabia sai sun zo sun saya sai su saka a su sai man ya ƙara yin kyau ya gyaru ya yi quantity ya yi albarka najeriya ce take da shi ba ku san wannan gabo amma duk da haka mu domin cikin talauci da wahala wanda ya kamata shugabanninmu hankalinsu ya dawo cikin hankali mafi yawansu sun yi karatu kyauta ya kamata su yi duwabin da za su yi su ga cewa an samu sauƙi ga al'umma mu gode wa ni'imar da Allah ya mana Allah ya bada dukiya dukiyar da Allah ya bayar ka ji irin kudaden da ake samu to a kirkiro hanya don ya kashe gaba tsakanin mawadata da masu me yasa Allah ya sa a bada zakka don a samu kauna yanzu don Allah mutum ya fi da zakka na naira miliyon ɗaya sai ya baka wanda ke da baka rike taba rike dubu goma ba sai aka baka zakkar miliyon guda na ga wani wanda bai taba rike dubu biyar ba ko dubu goma wani abokinsa ya bashi miliyon biyu aka ce ga miliyon biyu an tara mishi a banki da dare da ya leka sai ce miliyon miliyon a haka miliyon miliyon kan yi kwakwaci da iya daukar kudin akwai wanda kuma an ba shi kyautar dubu ɗari da ya rika kuka sai ya kama wanda ya ba shi kudin yana cizo sai na yabu bai taɓa gani kai wani gwamna cikin gwamnonin najeriya mai ci gwamna na yanzu wani abokinsa da suka yi makarantar cikin da suka tare ya zo sai aka ce ya yi sanar shi ga wani kafin ɗan kaji shi yana yake na jira babban shi yanzu suka gaisa a kai wasanni zai tafi sai ce ya sarci a ba shi miliyan guda sai aka ba shi miliyan guda da aka ba shi sai fashe da kuka yana bai taɓa rike miliyan abokin gwamnan class da gwamnan ya zo wucewa sai ya same shi na kuka aka ce me faru to yi kudin da ka ba shi miliyan guda sai sa ya fi ku kara mishi tara ya mutu miliyan ɗaya ko ba shi dubu ya ce ya san shi kara mishi tara ya zama miliyan nawa ya ce je ka mutu saboda haka sai kenan kaga yanzu mutum ya baka sadakan miliyan ɗaya bayan ya wuce zai tafi sai ka ga wannan dukansa don Allah ana wannan fadawa za ka taimaka shi za ka taimaka ko abokin fadarsa me yasa za ka taimake shi saboda abin da ya maka na alheri zakka ne ya baka hakki ne na Allah amma ya sa maka wani kaunarsa ku rika yin ihsani ku rika kyautatawa ku rika alheri sai ya rufe bakin makiya sai ya sa musu kaunar ku ya ku wa'annan da Allah ya ba ku jagorancin al'umma da gwamnonin da shugaban kasa da 'yan majalisa da kowane ne ku yi ƙoƙari ku ƙirƙiro hanyoyin da gaba da kiyayya zai rabu a cikin zukatan mabiya a yayyafawa talauci ruwa a kawo hanyoyin samu idan mutane suna da sana'o'insu ba wanda za a ce je zanga-zanga ya ce yana da iyalinsa yana da sana'arsa da shi in kun yi wannan kuma kun taimaka wa kanku ina fata shugabanninmu za su ji wannan ko kuma ku ringa musu addu'a in kai musu kayi wa kanka rowa ne babba kai sallolin nan ka gama ba kai wa gwamnanka da shugaban kasan ka addu'a wanda zai ce to ne suka bani ba za ka gane ba a musulunci yini guda a ce babu shugaba wanda a samu shugaba a yi shekara 60 a zalimi shekara 60 yana muku zalunci shi ya fi alheri a kan ce yini guda babu shugabanci ku duba ko kasar sudan ya ishe mu aya da wurin da muke sha'awar kenan mu kai ƴaƴan mu kai kaza yau duk wanda je cartoon sai ya zo da hawaye saboda an samu shugabanni guda biyu ana yaki da kasar duk wanda san Somalia zai gaya ta. Kenan in babu shugabanci, tashin hankali. Kenan mu rika addu'a shugabannin mu na Allah ya shirye mana su yana cikin kodewa ni'imar Allah. Mu yi addu'a Allah ya shirye su ya kame hannun su ya hana su zaluntar. To baka addu'a, kana gaya musu magana da bai dace ba, sai Allah ya jarrabe ka. Duk ko an ki ko an so su ne da shugabanni. to tunda Allah ya daura mana su ya zaka yi to ya Allah shi mana da su shi yasa ku zai gudu ya dake ce da za a ce addu'a ɗaya ta zanyi Allah ya karba sai ce ya Allah ka shiri shugabanni na duk shugaba ya zama mutumin kirki annal bilad wal ibad kasa ta zauna lafiya al'umma su zauna lafiya Allah muke roƙo ka zura da kasar mu lafiya Allah ka shiri shugabannin Allah ka tausaya mana mun ji daɗin wannan addu'a Allah ya maimaita mana lokaci zuwa lokaci mun shigo da yake muna Kaduna da sashen iyalin mu ya kamata ce sauran masallatai muna bi muna bada abin da zamu iya gurgudun hali Allah ya sanya albarka Allah shi wani jagora Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar mu Allah shi ƙara ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka shirya da shugabannin mu ka haɗa kan al'ummar mu ka kawo sana'o'i masu inganci ga matasan mu ka ba mu zaman lafiya ka ba mu damuna mai albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka Allah ya sa haɗa mana wannan program na AKK. Ba ku san da AKK ba, ba ku sani? Kaga ba ku sani. Ku duka bibiya ku sani bi gwamnati take. Wani program ne da aka ɗauko gas tun daga can a Jakuta sai an haɗa da Kano. In wannan program ɗin ya tabbata, to wuta zai zama to an samu stability na wuta, industry dukkan kamfanoni za su tashi, in sun tashi kuma an samu aiki. Allah ya sa shugabanninmu su ci wannan su san mun sani alƙawarin da suka yi Allah ya ba su cikawa ko al'umma ba za ta kafa da kajin Lagos da waye suke zaune lafiya suna da wuta sai mu ɗauki masara da dawa mu kai musu sai a mana chocolate da biskit sai ga wannan cikin wuta amma idan muna da shi sai mu yi anan kuma mu kai musu sai ga kun an mun kasa ta da arziki Allah ya sanya albarka Allah shi baka jagora subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum Thank you.